لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم القسم الأول قسمي نفرقو واتو وانا شيني رب ربا واتو شيل التافل نال كالبيار واتو التافل الشفاء ايتي على القسم الأول قسمي نفرقو في سليم العلي الأعلى لقدر هذا النبي أولا wato مقيلا a cikin girmamawar al'adi maɗaukaki a ala maɗaukaki wato manzo a ubangiji a ubangiji kenan to girmamawar da ya li kadari hadha nabi da alƙadarin wannan annabi mai girma ƙaulan wa fi'lan a wajen faɗi da kuma wajen aiki yadda ubangiji ya aiwatar a sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hmm.
Haka wajar kalamu duni zance ya fuskantu a cikin wannan babi ila arba'ati abwab.
a cikin babobi guda hudu Na'am. Al-bab al-awwal babi na farko fi bana'i Allah alayhi a cikin yabon da Allah ta'ala ya yi alaihi gare shi wa izharihi azima qadrihi da kuma alladhi yadda ubangiji ya bayyana girman alkadarinsa gare shi fiha dawlat sulu.
a cikin sa akwai fasalai guda goma Na'am. Al-bab al-thani babi na biyu fi takmilihi ta'ala lahu al-mahasin a cikin yadda ubangiji wanda ta sarki ya cika masa kyautayi khalqan wa khuluqan.
a wajen halitta da kuma wajen ɗabi'a duka Na'am. Wa kiranihi jami' al-fada'il da kuma yadda ubangiji ya gwama gaba ɗayan falala ta addini wa dunyawiyyati.
da kuma ta duniya a cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sakan ajiri Na'am. Wa dunyawi sabatu wa ishruna fasala.
a cikin sa akwai fasalai guda 27 Na'am.
Eh, Al-bab al-thalith babi na uku بما ورد المسلمين cikin abin da ya zo daga hadisai ingantattu da ومشهورها mashahuran hadisai بأجل قدره da girman alkadarin annabi sallallahu alaihi wasallam nan ga ubangijinsa ومنزلته da kuma darajar nan tasa وما كشف الله به da irin abin da Allah ta'ala yake fanci da shi a duniya da lahira من كراماته da karamominsa وفيه اثنا عشر فصل a cikinsa akwai fasalai guda goma sha biyu نعم شباب الرجل babi na hudu بما ظهره الله تعالى على a يديه cikin abin da Allah ta'ala ya bayyana a hannayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama من الآيات na daga ayoyi da kuma muzobi نعم وشرفه da به kuma irin abin da Allah yake fanci manzon Allah da shi من الخصائص na daga hususiya an kebanci shi da alkaza banda shi ba mai shi a cikin annabawa نعم da الكرامات kuma karamoni وفيه ثلاثون a فصلا cikinsu akwai fasalai guda talatin نعم الجزء الثاني ismi na biyu بما يجب على الأنام to yanzu za a fara shiga cikin ashfa kenan نعم eh dan a cikin ismi na biyu ake fara bayani akan hakokin manzon Allah nan shi fada ake yi نعم ismi na biyu ce fi ma yajibu alal anami min huquqihi alayhi salatu wassalam نعم a cikin abin da yake wajewa kan tarikai na daga hakokin annabi sallallahu alaihi wasallama فإذا ربك من القول فيه zance yana gerantuwa cikin sa يا رباك يا أبو a cikin babobi guda hudu نعم الباب الأول babi na farko في فرض الإيمان به a cikin wajabcin imani da manzon Allah نعم وجوب طاعته da kuma wajabcin biyayya ga annabi واتباع da سنته kuma wajabcin biyayya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وفيه خمسة أصول a cikin sa akwai fasalai guda biyar نعم الباب الثاني babi na biyu في لزوم محبته a cikin wajabcin soyayyar manzon Allah a shi kaga da har da wanda zai ce ba yin da ta so annabi a shi ga sha qur'ani karara alkali zai kawo mana ayoyi wanda suka tabbatar da soyayyar manzon Allah a cikin qur'ani نعم ثم لا تأتي da kuma wajabcin karɓar nasihar manzon Allah نعم وفيه ستة أصول a cikin sa akwai fasalai wato su kuma guda shida نعم الباب الثالث babi na uku في تعظيم a أمره cikin girmama lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولزوم توقيره da kuma wato wajabcin jin nauyi nasa وبره da biyayya gare shi وفيه سبعة a أصول cikin sa akwai fasalai guda bakwai نعم الباب الرابع babi na hudu sai kuma salatu a alaihi cikin hukuncin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wata salimi da kuma gaisuwa gare shi farko da zalika da kuma wajabcin haka wa bilatihi da kuma halala haka na'am shin yin yin haka akwai falala na'am akwai ya sauke a kuskure cikin sa akwai fasalai guda goma na'am Ah, ah, na'am alkiru salis shi kuma kismi na uku wato kismi kama manta yanzu kismi biyu muka yi kenan yanzu na'am a cikin kismi guda goma kismi na uku kuma bima yastahilu fi a haqqi cikin abin da yake ya koru a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yajuzu alaihi da yawan abin da yake ya halitta a iya jinginawa kan manzon Allah ma yamtali da abin da yake hannuwa wa shifu da abin da yake inganta min al-umur na al-bashariyya daga al'amura na mutuntaka an yudafa ilayhi a ce za a iya raba zuwa ga manzon Allah irin su cin abinci irin zuwa kasuwa duk wannan annabi zai iya na'am yi yawwa irin rashin lafiyar zazzabi da sauransu na'am amma banda kuturta banda makanta banda duk abin da zama tuta waya ne shi to wannan babu shi a hakkin manzon Allah وهذا الاسم to wannan rabo aka rafa sallahu الله تعالى Allah ya girmama ka ya kai Yusuf al-Garraki irin da kana mai sirrin wato girmama manzon Allah هو سر الكتاب to shine sirrin da ta نعم. باب ثمرة هذه kuma shine الأزواج kwanduwa na ƴaƴan itace wa'annan babobi نعم ما قبله له sannan abin duk da yake gaba wato abin da yake gabanin sa a kafin mu zo wannan kismi kamar kamar ka'idoji ne da aka tabbatar da su wata miliyar da shimfidu والدلائل ga wasu dalilai على ما نورده فيه amsa abin da za mu gangaro da shi cikinsa من النكت na البينة daga wasu fa'idoji mabayyana نعم وهو الحاكم sannan shi على wannan بعضه.
kismi shi ne mai yin hukunci a abin da ke bayansa نعم المنجز shi ne kuma mai cika إن غلب هذا التعليق daga wato a- wato shi ne mai cika alkawari na daga manufar shi wannan talifi na wannan littafi na ashba نعم فإن التقصي sannan yayin bibiya بموئدته ga shi wannan alkawari da aka yi التقصي da yin bincike wato wannan tafasi da tafasi eh wato kaga an yi dinasi ne bai tali نعم shi tafasi shine bincike an umarci amsa alkawara na sa ko murgu na sa نعم yashrabu sadran adurrin da yi kirjin maki la'ananne yashrabu bi tsatsaki نعم eh آه، ويشرب قلب sannan المؤمن zuciyar mumini ita kuma yin shirku ba ta haske bila kiyan da su kankancewa wato kaga fi'ili ne guda biyu ɗaya sulasi ɗaya kuma a rubai نعم shi sulasin shi ne daga sharaƙa yake sharaƙa kamar yadda ake cewa sharaful mota a wani hadisi ce نعم to sharaƙa ya shiru shi kuma wannan ashiraka yushri نعم eh ga dama suna cewa wato kullu ziyaratin fil mabna tadullu ala ziyaratin fil mabna نعم duk wani mafi yawan ƙari a bisa ginin kalma yana baya ina nuni a bisa akwai ƙari a cikin ma'ana نعم to kaga an ce sharaƙa tsagewa نعم a sharaƙa haskaka نعم نعم وتملأ أنواره ثمانية سنه sannan hasakensa suna cika jawani sadarihi sasannin kirazansa نعم يجب الآتي sannan mai hankali ya zama ya ga- wato girmama annabi haƙƙa kadari kan zan ya farko ko Na'am.
eh haƙƙa kadari yau da dare alim Na'am.
wato ya ba mai hankali ya girmama manzon Allah ya ba shi darajar nan ta haƙiƙanin alƙadarin sa نعم ويتحرر الكلام to فيه zance yana rera- reruwa a cikin wannan kisimi a cikin babobi guda biyu نعم الباب الأول babi na farko بما يختص بالأمور a cikin الدينية abin da yake kebantuwa na daga al'amura na sha'anin addini نعم ويثبت به القول zance yana ya tashabbas yana rarrabuwa biyu cikin sa a cikin isma cewa manzon Allah masumi ne نعم في ستة عشر a cikinsa akwai fasalai guda goma sha shida نعم الباب الثاني babi na biyu في أهواله a دنيويته cikin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sha'anin duniya نعم وما يجوز da irin abin da yake halatta ya auku alayhi a kansa من الأعراض na daga البشرية bujire-bujire na mutuntaka وفي ستة za فصول mu zo fasalai guda tara a ciki نعم الاسم الرابع ismi na hudu kuma في تصرف وجوه الأحكام a cikin wato jujjuyawar fuskokin hukunce-hukunce على من a تنقصه sa wanda i jingina tawaya ga manzon Allah يسبه ko kuma yadda ta harshe اسمه ga annabi sallallahu alaihi wasallam وينقسم الكلام فيه zance yana rarrabuwa cikinsa بابين a cikin babobi guda biyu نعم الباب الأول babi na farko في بيان ما هو في حقه a cikin bayanin me ake nufi da sabbin sakin harshe fi yaƙi a haƙƙin manzon Allah نعم idan wannan babi ne mai muhimmanci kwarai da gaske ya zama dole yan uwa su kula da shi sosai a gane dan an ce maka an saki harshe ga annabi ko an yi zaki ba fa ana nufin wai a shari'a ba. a ai wato duk lokacin da ka faɗi magana ta zama to tawaya ce ga manzon Allah wannan sunan sa zaki ke ji ba wata wata نعم نعم ونقصوا eh da tawaya da jingina tawaya وانت ألوذ sannan kuma shi jingina tawaya ba mun sai ka faɗa da baki ba misali kamar dubaye da kamar wanka eh jingina dubaye da kamar wanka shine ka zo ka faɗi magana wacce take da harshen dambu ko ko a'a ka faɗi magana a wajen wani kana jingina masa magana yayin da ba ka fito ƙarfa ka gaya masa ba misali wani ne maka magana yana faɗa gare ka kace yi to ai ni kowa ya san ubana a to ai kaga cewa kowa ya san ubana kana nuna cewa shi ban taba san ubansa wake to wannan shine ta'arifi jirwaye da kamar wanka to ko irin wannan mutum yayi magana a haƙƙin manzon Allah to mun ku kina yi wata magana نعم أو نفسه ko ko au nafsin ko nafsantawa mutum ya fito ƙararai faɗa to wannan shine babban tashin da ke Allah ce نعم هي شركة بتولي
akwai hukunai guda الباب goma cikin sa الثاني babi na biyu في حكم الشاي ne a cikin hukuncin makiyin manzon Allah inda shari aka huwa ya fito نعم da ومن دي mai cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam منتكس da mai mai dingina tawaya ga annabi da وقوبته kuma hukumar da za a yi masa ya za a yi wa wannan mutum نعم وذكر da الابتسامة ambatan shin za a bugar da tuba zuwa gare shi والصلاة عليه sannan idan ya mutu an kashe shi a yi masa sallah نعم ووراثته sannan a gaje shi ko ba a gaje shi ba نعم هي شركة بتولي akwai fasalai guda goma cikin sa to anan zamu ji a shi alƙaliyar yana ta faɗa cewa fi a shi fasalai akwai fasalai guda goma akwai biyar akwai goma wani wurin zamu ga idan mun fi cikin littafin sai mu ga wani wurin ya rabu wani wurin ya ƙaru yanzu kamar nan da yake akwai fasalai guda goma idan muka koma wannan babu na biyu a cikin kasimi na hudu sai mu ga fasalai guda biyar ne نعم eh wannan ya faru ne irin yadda shi alƙali sai da ya tsaya ya gama rubuta mukaddima ba irin yadda muke rubutu a yau sai ka gama rubutu ka kafa sanar ka zo ka rubuta content ga abin da zai fito a cikin guri shafi kaza akwai kaza akwai kaza a shi kafin a yi wannan ya zo ya fara rubuta mukaddima ya hararo a zuciyarsa ga yadda zai yi kowane fasari ga yadda zai kowane babi ga yadda zai kowane kisan to amma shi a nan za mu ga a wani guraren sai kuma da yake mutum ne bayan Allah sun yi abin su saboda Allah to ba sa da kuma wani abu su zo su yi masa gyara ko su canja shi sun bar shi a haka to kuma haka wannan shine abin da zamu gani نعم وكتبناه بباب Imam Alkali yace mun cika wannan littafi da babi na uku جعلناه تكملة wanda muka sanya shine cikamaki لهذه ga ita المسألة wannan matsala نعم موصلة sannan sai kuma wato hamdul wasali نعم للبابين gaba ko biyu guda biyu الذين قبله wannan da suke gabanin sa بحكم من صلى الله a cikin تعالى hukuncin wanda ta kashi ga Allah ta'ala ورسله ya ta kashi ga manzannin Allah ya وملائكته shiga shiga mala'ikun Allah ya shiga shiga littafin Allah وعلى da النبي kuma alayen manzon Allah sharifai صحبه da kuma sahabban manzon Allah نعم واقتصر الكلام to فيه zance ya daga tafi a cikin wannan babi في خمسة a cikin أشهر fasale guda biyar to amma mun koma za mu ga fasale guda goma ne kuma نعم ba ga neman lokacin sai ga ya kara wata lokacin sai ga ya rage نعم Mhm.
وبكمالها to da cika shi wannan littafi ne تجد الكتاب littafin nan namu zai zama ya cika نعم eh, ya cika abin da ake bukata نعم وتتم الأعصاب sannan wa'annan fasalai guda hudu za su cika الأبواب babu wanda suke tsakanin su za su cika نعم وينوه في دورة الإيمان Mhm.
لمعة eh to منيرة kullum ma mun yato mai haske ya ruhu zan dinga yin haske fi gurin imani a cikin fesin nan na imani نعم في ثاني تراجم sannan kuma wato za a samu durratun lulu anya hadiyarsu mai tsada ita ma ta dinga yin haske fi taji taraji a cikin kambun nan na tarjama mu a kowane tarjama za a ce fasali fi kaza fasalin fi kaza fasalin fi kaza to a nan za mu dinga gano irin abubuwan da aka sa a cikin littafin
نعم تزيه كل لبس to wa'annan tarjama ne da za a yi a kowace tarjama a ƙarƙashin fasali نعم za ta fitar da dukkan wani rikici وسوده كل
da kuma wato ta bayyana dukkan wani kace حدث da kuma abin da yake ake yin sa abinci نعم وتشفي صدور قوم sannan منيرة kuma za ta warkar da kirajen mutane wanda suke mulmulai نعم وتزدود الحج sannan ta tsage da haƙi da gaskiya وتورد عن da kuma الجاهلين bujire an jahili na alkawai da suke jahilai نعم وبالله تعالى ga wani da bakin sarki لا إله سواه shugaban da ba ba abin bauta ba da gaskiya an ba shi ba da shi nake neman taimako
فصل eh alkismul awwal kismi na farko كنت عزيز العلي a الأعلى cikin girmamawar da Allah ta'ala ya yi بيده النبي ga alƙadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قول مدينة a wajen faɗi da kuma wajen aiki نعم قال الفقيه القاضي الفقيه القاضي yana faɗa الإمام al-imamu jagora أبو الفضل shine abul khuzai وفقه الله Allah ya تعالى gambatar gare shi وسدده Allah kuma ya masa kasari لا قضاء yace ai babu kuya على من ما عرف شيئا من amsa duk الدين.
wanda ya gogayya da wani abu na daga ilimi نعم أو قصة ko ba a haɗa ke ɓance shi da wani karancin lamha wato harara min alfahimta daga fahimta بتعليم الله كذا نبينا kowa ya san Allah ya girmama alƙadarin annabi Musa sallallahu alaihi wasallam نعم وخصوصه da kuma إياه irin yadda Allah yake kuntu manzon Allah فضائله da fifiko da kyautayi da darajoji لا تنبغي na jima'i wanda ba za su zama wato a ragama ta daure su ba wa duk dabaraka da kokarin da wanda yake yi su نعم da وتنزيهه irin yadda Allah ta'ala ya ɗaukaki من عزيزك daga girman alƙadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ما تكل أنه na الأزل daga abin da harasa ma za su dafushi idan ana faɗa ولا كلام alƙalama ma za su dafushi ba su iya gama rubuta alfahun fahawa wato fayla ta manzon Allah
ومنها ما صرح به yana daga تعالى cikinta irin abin da Allah ta'ala ya bayyana في a cikin كتابه littafi nasa ونبه ya به kuma faɗakar a kai nasa على جميل a samu الإنسان fi girman darajar nan tasa وأثنى به عليه sannan kuma ya yabo ya yabo da shi alayya a gare shi من أخلاقه na daga halayensa da وعاداته kuma rubarsa نعم وحب العبادة sannan ya kwaɗafi al'ibada bayi على التزامه amsalazuntar manzon Allah وتقلل إلى da kuma rata makare na wajibcin wannan abu wato wajibi a girman manzon Allah kuma a kan ba shi نعم وكان جل جلاله eh kaga ai Allah shi ya ya yi manzon Allah da cewa wa'annaka la'ala khuluqin azimin kana kan dabi'u wanda suke azimin masu girma نعم kaga wannan kin nuna mana cewa ashe tun da Allah shi ya ba wa manzon Allah wa yanzu ɗan yi sannan kuma ya karrama shi da su ai kaga magana kuma ta riga ta kai نعم وكان جل جلاله Allah wa mutum sarki ya tabbata هو الذي تفضل eh, shi ne wanda ya fifita manzon Allah ya kuma zubunta shi ثم ظهر ta hara ta tsarkake shi wato a baɗini wazarka kuma ya tsarkake shi a zahiri ثم من ذهب ذلك sannan ya yabo da zalika da wannananka حسنا ya kuma ya ƙara yabo gare shi ثم أصاب عليه الجزاء sannan kuma shi wato ya faranya masa aljaza a sakamako al'aufa bincika نعم فله الفضل eh saboda haka falla ta tabbata ga manzon Allah wada a farawa wa awalin da kuma komawa نعم والحمد والحمد godiya ta tabbata ga Allah لله kula a farko wa ukura da kuma karshe منها ما yana da cikin wato girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bayyana shi ma abrazu hudul iyali نعم wanda Allah ya bayyana shi ga wato gani na iri daga cikin halittarsa نعم على سن وجوه الكمال amsa cikar fuskokin nan na kamala da Allah ya manzon Allah domin shi manzon Allah ai ka annaka kaddu kulli ta kamata shauri نعم haka manzon Allah yake kamar an halin shi irin yadda yake so a yi shi نعم komai irin yadda yake so aka kai masa نعم والجلال da kuma da za ta ubangiji وتكسيسه da kuma irin yadda Allah yake bai sunan nan Allah da kyautayi wanda suke masu girma ولا كلاك da الهنيئة halaye ababen godewa والمذاهب da الكريمة kuma wato mazahibin matafiya wanda suke masu girma ko ko a mawahibu baye baye masu girma نعم والفضائل da falala falala al'adida mai yawan gaske وتأييده da kuma irin yadda Allah ta'ala ya iya karfin manzon Allah da mu'uzozi mabayyana kuma masu rinjaye والبراهين da الواضحة dalilai wanda suke mabayyana والكرامات da البينة karamomi wanda suke mabayyana التي شاهدها من آثره wannan da duk wanda ya zamani ne manzon Allah to ya ganta idan نعم musabu manzon Allah sun ga wannan abu a idanunsu نعم domin sun gani ruwa ya fito daga hannun manzon Allah sun gani annabi sun ne addu'a ya yi tafi a cikin rijiya ruwa ya fito a cikin ta an ga abubuwa da yawa ba su ruwa نعم ورآها من أدركه wanda ya rasu manzon Allah ma a ya ga ta shi ma da idansa وعلمها kamar yadda nan gaba zamu ji nan gaba alƙali yana mana labari yace wata bishiya ce ta gawo ta ga manzon Allah ya yi kanta ga dangada to da aka to kawai sai ta ga sai ta ga bishiyar nan kada a samu matsala kawai sai ta ga manzon Allah ya wucewa a take sai wannan bishiya ta kauda ta ta rabe gida biyu saboda manzon Allah ya wuce
نعم to wannan bishiya ita ce wanda aka yi wannan abu a ta نعم ta dare gida biyu نعم alƙali ya ce har yanzu muna zuwa muna neman a zaka wannan bishiya saboda girmama manzon Allah ta
وعلمها علم يقين من جاء بعد wanda ya zo bayan manzo Allah kamar mu ya fanta ilmai kinan sani ne ya kini نعم haddanka ilmu har sai da ilimin hakikin hakikar wannan ka ya zama ya zace ilimin zuwa gare mu فاضت انوار sannan mafacen man annabi sun yi zama faras ya kwaranya alaina gare mu صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam a tafsirin da yawa
على هذا سمع قائل alƙawar shahidi ya mana hadisi ابو علي shi ne abu aliyu shi ne hussein dan muhammadin الحافظ da cewa da hadisi duk abuwan cin su alhafiz wato ya da hadisi dubu dari a kan cif eh hadisi dubu dari nan da isnadin cif daga kansa zuwa ga babu to haka baya yiwuwa ga wanda zai zo ya ce zai yi hukunci akan hadisi ya zama to ya yi hukunci ba tare da wato ya kai wannan matsayin ba ta wasu malamai suna da marati kafin ka zama malamin hadisi ai sai ka fara zama tukun na ɗalibi irin su kenan ka je ka karanta a- wato misali a hadisi ka ta kuri maram ka ta jami'ar sagir ka ta koyi masu muwadda malik ka ta kusa yin buhari ka ta kusa yin muslim da zai sunan sunan arba da sauransu ka yi su a gurin malamai نعم to wannan shi ne abu na farko da mutum zai fara hanya ta biyu kuma shi ne wato ilmin hadisi diraya ga wata ruwaya ruwaya tsabar hadisi diraya kuma ka so ka san mazajen hadisi wane a shekara ta kaza aka haife shi shekara ta kaza ya rasu malam wani malamin sa ne wani kuma ɗalibin sa ne sannan kuma ya je gari kaza ya je gari kaza ya yi karatu a shekara kaza duk sai ka san zane wa'annan mutane هو شيء من هذه الثلاثة يدعى كونك حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن ان رسول الله قال كذا فدو wannan da malikun da shi umayd lahi da mahaya da maliku da nafi'u da عبد الله بن عمر duka sun tare su ko ne an haife shekara ta kaza yaro shekara ta kaza to sai ka san wannan to wannan shine martaba ta farko martaba ta uku shine al- wato wato muhaddis kenan ka san wannan magana to shi kuma martaba ta gaba kinsu alhaji shi ne wanda ya lissa su dubu ɗari zuwa sama amma ba wanda ta fi kare tare su dubu sittin wannan ba kawai na matsayin ba shi ne malaman suke faɗa cewa wa zal hadis wasa ku fasa sabi hafizin ka zal hadis nasa wa huwa alladhi ilayhi tasyiu yurja'u wa ta'dil wa tadbir dole dole sun ya hada ce hakikan manzon Allah dubu ɗari a kansa bisa wannan ka'idar ya kuma san so yake magana a kansu to sannan zai zama ya fara magana a kansu sannan har ila yau ingantawa da raunanawa sai fa mutum hafi isa ba zai yi mutum kawai zo yake ya zai ya kan da hadisi ce ya kan da hadisi ce ya zo da inganta wannan raunana ba zai yi ba dole sai an san matukun na ba so ya malaman ka tukuna a wajen wasan karatu har yi zuwa wajen wasan na da ke zuwa ga annabi ya tabbata to wannan kayan su sai biyu su ba wai kawai Allah shiga abu da ka shi kawai shi kenan mutum ya zama malami ya zama shi ne mai sa- saukewa mai sawa duk shi sun yi aka samu aure kala kala domin ana sada wanda bai sani ba ya yi shiru da Allah lafiya to Allah kamar magani Hmm. daga bayan kuma sai hujja shi kuma hadisi dubu da yuku ya tafi bayan hujja kuma daga nan sai kuma irin su alhakim daga nan sai kuma amirul mu'minin na bisi irin su ibn hajar al-asqalani irin su in an tafi can wani mutaqaddimi ne kuma irin su imam bukhari irin su imam malik irin su imam shafi irin su ahmad bin hanbal duk wannan umara in hadisi na bisi la fa'ala يا تمني عليك karatu ana ne abun sa malami ne قال kafin ko ina faɗa amma ya faɗa kira ta kai alaihi نعم قال يا شيخ حدثنا ابو الحسين انت ابو الحسين يمنع حديثي مبارك shine mubarak dan abdul jabbar وابو الفضل da kuma abu fadali shine ahmad dan ayyuma suka haɗu suka ce حدثنا ابو علي abu ya al bagdadi ya mana hadisi قال yace حدثنا ابو علي abu ali sunji ya mana hadisi قال yace حدثنا محمد بن احمد بن muhammad dan ahmad dan mahbubin al-marwazi ya mana hadisi قال حدثنا shi kuma yace abu isa tirmidhi ya mana hadisi dan saurata الحافظ shi kalma dukkan zaran su alhaji da hadisi نعم eh wannan shine tirmidhi ne sunan tirmidhi نعم shine abu isa bin saura نعم نعم قال yace حدثنا اسحاق بن إسحاق بن منصور.
منصور يمن حديثي قال حدثنا عبد شيخ ميتي الله.
عبد الرزاق الصنعاني wannan mai musannaf نعم eh shi ma yake yaman hadisi نعم انبانا shi معمر kuma yake malam ma'amur yaman hadisi shi kuma da kasar dan Numan a kasar su wanda yake kasa da bin Bi'ama as-Sadusi shi kuma ya rawaito an Anas daga sayyidina Anas dan Malik Allah ya jira shi sayyidina Anas dan Malik shi sahabi manzon Allah dan cikin gida wanda wato yake cewa manzon Allah tun da mahaifiyata ta kawo ni gurinsa bai taɓa yi min shamaki ba a gidansa to daga na cikin gidansa dama sakon na wato malam abin da cewa sai na ana dan cikin gida Allah ya ba mu albarkatun sai na ana yana da daraja mai girma yace na zo tare da manzon Allah shekara goma ba bai taɓa cewa da me yasa kai kaza ba me yasa baka kaza ba haka muka zo zaman lafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ila yau akwai ɗalibinsa wato sabitul gani sami da wani ya ga manzon Allah ba shi tabi'i ne amma ya gane san malik da ya zo sai zai taba hannun manzon Allah san malik yace yanzu Anas wannan hannun naka ya taba hannun manzon Allah yace kwarai shi kuma ya kama hannun naka sun bace shi ya zo yana ta kuka yana taba a cikin sa saboda me saboda ga hannun da ya taba hannun manzon Allah to wannan sune bayan yadda mutaqaddimin suke kulawa da haƙƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam
نعم أن النبي صلى الله عليه cewa وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama أتي بالبراك an zo masa da baraka لك بسرية daren da za a yi isra'i da shi ita buraga wato wata dabba ce ita wato ta fi alfadari amma ba ta kai jaki ba to sauraka ita buraga ita ce wadda Allah ya karrama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ita lokacin da za a yi tafiya shi zuwa baitul maqdis lokacin da za a tafi shi zuwa ma sama har aka je aka yi wato munajat sai aka dare shi
والجمل an sanya wa ita wannan buraka zanzani مخرجها an sanya wa da sirkus قصد أشعبا sai sai koma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال يعوذ بالله to shikenan sai malaika da zai yake cewa da annabi أبي محمد صلى الله yake cewa da عليه ita وسلم wannan baraka abi muhammadin ta fara haka yanzu da manzon Allah zaka yi haka kai baraka
ما ركبك أهله ai babu ɗaya da ya taɓa hawan ka أكرم على mafi الله girma wajen Allah minhu fi da manzon Allah نعم قال kana yace فض ركعت to kawai sai ga wannan buraka tana zubar da wato gumi نعم gumi yana ta zuba Hmm.
الباب الأول babi na farko بسم الله تعالى a cikin عليه yabon da Allah ta'ala ya yi alaihi gare shi وإذ da kuma wato girmama azima kadari girman alkadarin sa da dai gare shi نعم هي شيخ الصلاة yana nan a cikin fasale guda goma ilam
اعلم kan sani أن cewa annal annabi kitabul lahi azizi ayatin kasiratin نعم cewa akwai ayatin kasiratin akwai ayoyi masu yawa a cikin littafin Allah mabuwayi نعم مكساك wata ke mai yin bayani جميل بكير da المصطفى kyakkyawan ambaton shugaba Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam وأنت da محاسن kuma kirga mahasinin kyautayinsa تشاهدني da أمري girmama lamarin manzon Allah تكويرك da أجل kuma wato ɗaukaka alƙadari nasa في سبلنا منها eh malam ya ce mun dogara min har da cikin ta لما ظهر معناه amsa abin da ma'anarsa ta fito fili نعم يبان فهواه ita kanta ma'anar ta ta ta boye ta bayyana نعم عند معنى ذلك eh mun bayyana mutuntar wannan ka a cikin fasalai guda goma نعم الفكرة الأول fasali na farko بما جاء من ذلك a cikin abin da ya zo a cikin wannan ka في المدح wato zuwan nan na yabo da ƙarin yabo نعم في ذات da المعارف kuma kirga kyautayi da Allah yi wa manzon Allah نعم قوله تعالى kamar faɗin Allah ta'ala da yake فإن جاءكم رسول من أنفسكم laqad ja'akum rasulun min anfusikum نعم، الآية.
hai zuwa ƙarshen aya قال سمرقندي imam kamar kandi ya ce وقال بعضهم shashin malamai suka karanta من أنفسكم min an fasiko min an fasiko eh لكن الآية da yi wa fadin nan fata min an fasiko ce wato daga cikin zaɓaɓɓun نعم masu tsada a cikin kwata ba shi ne manzon Allah نعم وقراءة الجمهور amma karatun nan na jamhurin malamai بالدم da yin mamma ne min an fasiko نعم هذا الفقيه a baki wani kabu yana faɗa أبو الفضل abul fadl وفقه الله Allah ya تعالى gamsa kasar gare shi أعلم الله تعالى yace المؤمنين anan Allah ta'ala ya sanar da muminai أبي العرب ko ko ya sanar da larabawa وأهل ko مكة ya sanar da mutanen makka وجميع الناس ko ko a ya sanar da gaba ɗayan mutane على اختلاف المفسرين a sabanin malaman tafsiri من المواكب cewa wai wane ne manal muwajib wane ne abun fuskanta bi hadal kitabi da wannan zance da Allah ya ce da kan ja'akum rasulun min anfusikum ku so ake magana kan su نعم أنه بعث فيهم cewa الرسول Allah ya aiko manzo a cikin su min anfusikum da kawunan su يعرفونه sun san shi ويتحققون sannan أحكامه kuma sun tabbatar da bigiran daraja na manzon Allah نعم ويعلمون سره sannan sun san gaskiyar manzon Allah sun وأمانته san amanar manzon Allah فلا يتهمونه بالكذب ba sa tuhumtar manzon Allah da tarifa وترك ba النصيحة sa tuhumtar manzo Allah da barin nasiha gare su كونه منه saboda kasancewar su daga cikin su وأنه لم تكن في العرب قبيلة sannan إلا sha'anin da ولها lamarin babu wata kabila a cikin larabawa إلا ولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولادة face tana da haiteteniya a tsakaninta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أو قرابة ko ko a kusanci وهو عند ابن عباس to shi wannan shi ne a wajen wato shi ne fassarar a wajen Abdullahi dan Abbas din غير da ذي wani nasa معنى قوله ma'ana faɗin Allah da yake cewa إلا الموت في القربى eh illa al-mawaddata qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba ya ba na neman komai kusan wajen ku na kusanci ai na na na lada na wannan aiki na kawo muku sai ku soyayya a cikin makusanta na wato su ne sharifai jinin manzon Allah a shi wajibi ne a so jinin annabi sallallahu alaihi wasallam Mm.
قوله من أشرفهم eh kamar cewa manzon Allah cewa yana cikin ashrafin madaukakin su وأرفعهم kuma fi daukar daraja ta su wato وأخذلهم nan an bayan cewa a cikin duk kabilan larabawa babu wata kabila ba ce akwai haifafe ne tsakanin tamamin Allah to amma wasu malamai sun ce ban da wata kabila mai suna bahira eh sai dai na ga ibn hazmi al-andalusi a cikin jawami asira shi ya hada hadda su ya ce duk hadda su a cikin kabilan da manzon Allah aka da shi to amma dai malamai da yawa sun masa nakalin cewa babu wannan kabila ta bahira su suna da wasu dan kaskanci a cikin al'amuransu gina na cewa wai ana kusanta su da wato ah, alhazasa akwai ne zan fuska dai wanda wato gina suna da sharafi ko ba su da shi Eh, har ma waka ake musu wala yanfu asla min hashimi idza kanat an-nafsu min bahira wai asali ba zai amfani ba ko da na bani hashim ne in dai ran mutum da kabilar bahira ne eh sauran suka ce ba a kubantawa ba a jingina da Allah da lafiya an ji an samu wani sarki shi wato duk da wannan sarki a zamanin da ake magana tunda ai ga sabai nan ma akwai abu abu abu ma maka bahiri kaga daga kabilar bahira yake sannan kuma bayan su akwai eh, mutane da yawa wanda suka zo sun shiga cikin kabilar ta bahira din kwarai kuwa kuma an samu wani sarki saboda sadaukantakarsa za ka ga mutane ma suna jingina kansu zuwa ga bahira eh saboda sarki ne da mai sadaukantaka na kyauta da ayyuka za a kai eh hausa ne ta kai ta kawo fa irin fulanin nan wato irin larabawan ƙauyen nan abin su ne fulani mu a cikin mu ko eh larabawan ƙauye to za ka larabawan ƙauye wani aka kafai wani aka kamsa kai sarki ne kira shi daga cikin sarakunan bahira ishe ka yadda ran mulkin nan gida biyu na baka rabi amma a zanga shirin kaɗan ƙabilar bahina ita a wannan ko kaɗan ba na so na haƙura da mace eh sarki da to ni ne na sarki mulkin baki ɗin ba kayan sarki amma kana ƙabilar bahina ce wallahi ba na so aunan wahida sai sarki to da ka tafi kama yanzu za ka yadda a ce kai ɗan aljanna ne za ka shiga aljanna ɗan raga ka ga aljanna amma kuma kai ɗan ƙabilar bahina ne sai ce to ya yi shiru sai ce bishafin ayyuhal amir ije da shirin ta cikin mishan nan sai ce Allah ya alama ahalin jannata a nemin bahira wai da shirin sun kada yan aljannan su gane cewa ni a bahira na shi eh saraka nan suka ne dai ga sunan da yawa saraka su wannan kabila ta bahira ba a jingina manzo Allah cikin
وأفضلهم eh mafificin su على قراءة الفتيح amsa wato wato kuma da aka amsa karatun nan na wato min amsa cikin kenan هذه نهاية wannan shine karshe a cikin yabo da Allah ya yi wa manzon ثم وصفه Allah بعد sannan daga bayan Allah ya dinga sifanta manzon Allah وصفنا da sifofi wanda kyawawan godewa وأثنى عليه yayi yabo gare shi ثم حامد da كثيرة godiyoyi masu yawa من حرصه na daga yadda manzon Allah yake da tabayin samu shiriwa وشريف da kuma samun shiriyar su da وإسلامه musuluncin su وشدة da kuma ما tsananin abin da zai zama ya da- ya dame su يدل da به abin da zai cutar da su a cikin duniyar su har ma da lahirar su وعزته da عليه kuma buwayentuwar wannan abin alayhim gare su da ورأفته kuma jin wato da da da da tausasa masa da ورحمته rahamar nan tasa da muminan قال su بعضهم shashin malamai suka ce أعلاه اسمين ubangiji ya ba wa من manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunaye guda biyu daga sunayensa رؤوف رحيم rahufun ne kuma rahimu نعم eh kaga da ma haka sunan Allah ar-rahufu ar-rahim kuma haka Allah ya ba manzon Allah laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha lahum rasulan min anfusihim ko kuma huwa wato ita ne wannan ayat da Allah ya ce bil mu'minina rahufun rahim نعم ومثله في الآية الأخرى misalin wannan ma ya zo a cikin ayar قوله تعالى farin Allah da ya ce يمن الله على المؤمنين بإغاثته رسولا من eh laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha lahum rasulan ah, wato rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
في الآية الأخرى يا الله كيف آية والذي بعث في الأمين رسولا والذي بعث في الأميين رسولا منهم الآية هاي هو قرشن آية قوله يقول تعالى فلن الله تعالى ليتي ما أرسلنا فيكم رسولا منكم فما أرسلنا فيكم رسولا منكم نعم. الآية هاي هو قرشن آية ولد عن علي بن an rawaito daga sayyidina aliyu dan abi dalibin Allah ya tsare shi
أنه صلى الله عليه وسلم daga annabi sallallahu alaihi wasallama قوله a cikin تعالى fadin Allah ta'ala إن أنفسكم min anfusikum din nan قال sai annabi ya sai yake cewa shi aliyu abi dalibin نصبا وسجلا nasaban wa sihiran wato a nasaba da kuma surkuta da kuma daraja نعم إذ في آبائي eh babu a cikin iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama أن ابن آدم tun daga annabi adamu ba a taɓa samun wato zub da ruwan banza ba نعم كله kullum halika dukkan su aure ne نعم قال ابن كلبي a malam ibn kalbi yace كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم na rubuta wa annabi sallallahu alaihi wasallam iyaye mata guda 500 ما وجدت فيه الناس باعا kace ban samu zuwa ruwan banza da dai a cikin su ولا شيئا ko kuma daya wani abu ما كان عليه na daga جاهل abin da jahiliya suke kansa irin su ittikhad al-akhdani ba samu ba a cikin iyayen manzon Allah نعم amma mai ruwa yake cewa sai ya aka ka samu iyayen manzon Allah mata 500 bayan ku daga tsakanin na na Amina idan sai da Hawwa mata 47 ne ba su da sabi sai da sama za ka ce ai abin da ya faru saboda wato a iyayen manzon Allah ji kakanninsa kenan ana samun tun da a lokacin babu wasu shari'a ta musulunci cewa aure ma mata hudu ana samun wani ya aure mata goma wani aure mata mata dari wani ya aure mata hamsin to duk wannan da aka ce a cikin su misali kamar an ce a Abdullahi Abdulmuttalibi Hashim Abdulmanafi Usayyi Kilab duk waɗannan idan sun auri mataye da yawa to duk waɗannan matan ai tunda akwai wato ɗaya da zan manzan Allah zai shiga jikinta to sai an tsarkace sauran kishiyoyin ta saboda girman manzan Allah to wannan shine sanan aka lissafa wayannan mata har suka kai da ne
عن ابن عباس رضي an kawo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya jira su في قوله a cikin fadan تعالى Allah ta'ala
وتقلبك في الساجدين.
wata kallu baka fi sajidina نعم قال kana yace إن دين daga wato annabi mai girma ya zuwa annabi mai girma حتى أخرجتك har من sai da na دينك.
fitar da kai kana annabin Allah نعم. قال جعفر بن Jafaru معمر Sadiq dan Muhammad al-Bakir yace علم الله تعالى Allah ta'ala ya san عجز كلمته gajiyawa halittar sa abu ta biyayya gare shi عرفهم to sai Allah ذلك ta'ala ya sanar da su wannan ranka dan dai ليعلموا su san أنهم لا cewa su ba za su samu karfafuwa ba أن يشركوا daga hidima gare shi نعم. فقام بينه وبينه صدقة sai Allah ya sanya tsakaninsa da halitta sai sanya musu wani abin halitta من جنسه daga jinsin wa'annan ababen halitta su a cikin sura shi ne manzon Allah نعم. ألبسه من أكيه رأفة wanda Allah ya sanya masa wato daga cikin sifarsa sai sanya masa arrahmatar rabbi wato taushi الرأفة da kuma jin kai نعم. وأخرجه من ya kuma الكلب.
fito da shi zuwa halitta tafsirin yana ne wato jakada نعم.
sadikan mai gaskiya
إذا لدعته ya sanya kuma biyayya gare shi in ce biyayya ga Allah نعم. وبكته dacewa da manzon Allah shi ne dacewa da Allah نعم. قال تعالى Allah ta'ala ya ce daga huwal abdu in ardaita hu turdi rabbu نعم.
eh shi manzon Allah bawa ne wanda in ka yarda da shi to ka yarda da ka yarda da Allah نعم.
eh Allah ya ce man yadda rasul fa kada da Allah wanda duk yayin manzon Allah ko kawai ba wata magana Allah ya yi Allah ta mu ta cikin masu bin Allah Mm.
قال تعالى Allah ta'ala ya ce
وأرسلناك إلا رحمة للعالمين wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin نعم. قال أبو بكر eh abu bakar ya faɗa shi ne Muhammad bin Dahirin سيدنا الله محمد صلى الله عليه yace وسلم Allah ta'ala ya kawata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kawan nan na rahama كان كونه to da العبقر kasancewa manzon Allah rahama ne وجميع شمائله gaba ɗayan tadorin manzon Allah da وصفاته tsohon manzon Allah kai rahama ne ga talibai baki daya نعم. ومن أصابه شعور wanda duk wani abu ya same shi من رحمته daga cikin rahamar manzon Allah هو to النازل shikenan wannan shine mai tsira دارين a duniya da lahira من كل مكان daga dukkan abinci يواصل فيه ما kuma sannan shine mai saduwa a cikin su إلى كل ما zuwa dukkan abin su نعم. ألا ترى yanzu ba ka gani أن الله تعالى cewa Allah ta'ala yana cewa ما أرسلناك إلا رحمة وما للعالمين.
أرسلناك إلا رحمة للعالمين نعم. فكان حياته saboda رحمة haka rayuwar manzon Allah rahama ne نعم وماته رحمة sauran manzon Allah rahama ne كما قال صلى irin الله عليه yadda manzon وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce حياتي خير لكم eh rayuwa ta alheri ce gare ku وموتي خير لكم saura ta ma alheri ce gare ku wannan khairu ba a cewa a khairu ko نعم eh sharru ba a cewa a sharru ko da ke yana zuwa ya zuwa Qur'ani ne ko eh ashar eh to kaga wato ashar eh sadaka dama wato ibn malik ne ya faɗa ko wa galiban aganahum khairun wa shar an qawlihim akhyaru minhu wa ashar eh ne ko sai akhyaru wa ashar mutan sai kawai khairun wa shar don ba ka ba ai an ce kaza shi ya fi alheri ba kuma za a kawo ra shi ma ga wani kuma shi fa alheri bayan kuma yake shi na Allah nan an ce hayati hayar lakum ko wata shayar lakum ma'ana sa rayuwa ta alheri ce gare ku aura ta ma alheri ce gare ku
وكما قال عليه الصلاة kuma kamar yadda والسلام manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce قال الله رحمته idan Allah ya nufi rahama ga al'umma خفض نبيها sai Allah ya karba وفرح.
annabin ta gabaninsa فجعله لها sai فرقا ya sanya ta wato wannan al'umma ita ce farada rigayi wanda na su ne masu margayi rigaya gare shi kaga sabanin al'umman baya kenan mu al'umman manzon Allah sai annabi ya tafi sai ban mu amma al'umman baya fa mutanen annabi Nuhu sai Allah ya halakar da mutanen a gaban annabi Nuhu mutanen annabi Nuhu sai Allah ya halakar da mutanen a gaban annabi Nuhu mutanen annabi Salihu sai Allah ya halakar da su a gaban annabi Salihu mutanen haka za mu ci Allah ya ba mu labari a Qur'ani wayannan an musu ruwan wato duwar wasu gaba daya wayannan an kifar da su an tsaga sama wadannan aliha safila wa sannan alayhi zafin masjid wayannan kuma har ga sunan dai to da kowanne Allah ya jarrabe shi da irin azabar da ya masa a gaban annabawan su mu kuwa sai mun Allah ya tafi ya bamu domin dama ya ce idan ina nan Allah ba zai azaba ba in kuma ya yi kaura to ya mun istighfari sai mu rike istighfari da Allah sabu da shi
نعم نعم قال سمرقندي imamu samarkandi ya ce رحمة للعالمين manzon Allah rahama ne shi ga talibai يعني yana nufin ga mutane da aljanu لا kila aka ce للمؤمن الكريم a manzon Allah rama ne ga gaba ɗayan halitta للمؤمن Mhm.
رحمة بالهداية eh manzon Allah rama ne ga mumini saboda an masa wato rama ta ya samu shirya نعم رحمة للمنافقين sannan kuma rama ne ga munafiki ba za a yi masa ya samu amana ba za a kashe shi ba نعم رحمة sannan للمؤمن rama ne ga kafiri saboda an masa jinkirin azaba ba za a yi masa azaba ba نعم Mm.
قال ابن عباس رضي Abdullahi dan Abbas Allah ya tsare su yace ورحمة manzon للمؤمن Allah rahama ne ga mu'minai الكافرين kuma rahama ne ga kafirai يسقوهم domin su an musu afuwa daga abin da ya shafi wazon su daga cikin al'ummai wanda suke masu taimakawa نعم توجع to an haka yake wannan kissa tana da muhimmanci za mu karanta yanzu نعم Eh, ya kamata mu ji da kyau domin duk wanda dan a yau za mu ji ana so kawo kwafofi kana kala a cikin addini sai ka ji a ɗauko wanda Allah ya yarda da su ya faɗi abubuwa kansu ya tabbata ya mazina ne su kuma ka dana kama gaban kansu to in Allah Allah shine Allah mu da gobe shi ya san me zai faru yau da gobe yau ba duk wanda Allah iya bishi a Qur'ani to ga ta ga sauci to amma ga cewa manzon Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa da Jibril alaihi salam ya faɗa malaika Jibril alaihi salam هل أصابك من هذه الرحمة شيء yace malaika Jibril yace wai wannan rahama da Allah yace wa ma san maka illa rahmatan lil alamin to ai ni ma ina cikin alam in ji malaika Jibril wannan rahama kai ma ka samu قال نعم sai malaika Jibril ce kwarai ko na samu ya rasulullahi كنت أخشى العاقبة ai ni kai na da Allah tsoron a ƙarshe na آمنت amma sai na samu aminci saboda kai saboda Allah ta'ala a cikin Qur'anin da ibaka ya yabo gare ni قوله da faɗin Allah da yace ذي قوة إن العرش ذي مكين.
قوة عند ذي العرش مكين مطاع طمع منه نعم شيء فاز منها روح الأمين بسهم كان أصاب الأمر وهو سلام نعم صدق منظم الله أتكلم رحمة تاسع ملائكة جريئة كامل نعم domin da ai ya ga abin da ya faru da sauran mutane kila ana ba da labarin shedan da can mutumin arziki ne ya bauta Allah ya yi kaza ya yi kaza daga baya kuma aka kore shi tun daga Qur'ani ya gaya mana tunda ko baya cikin mala'iku dai na tsakiyar mala'iku نعم mala'iku suna yin wata hidima shi ma yana daga ciki to yayin da aka ce usulu da adama an ce ku mala'iku su tsaya ga mala'iku ga annabi adam to tunda an ce manya su yi karami ma ya haka ba sai an ga masa ba tunda manya an ce su to sai bai ba sai aka kore shi to sai ka ji tsoron kada wani abu ya same shi irin wannan to sai sai ya samu nutsuwa tun da da Allah ya ce yi kuwatin inda zuwa arshi makilin muqatin samma aminin to ya san magana ta wuce dan duk wanda Allah ya ba Qur'ani to ba da ba an kare wannan ne eh to da shi kaga sahabban manzon Allah da Allah yake tayyaban su sune masu kaza masu daraja masu kaza masu kaza Qur'ani har ma yake radiyallahu anhu wa radu anhu to magana ko ta wuce kan su wanda zai zo muka da wani surutu ai kaza kaza ai sun yi kaza to ina ruwanka ko sun yi ma ba abin da zaka yi musu ba abin da za a yi musu a ranar lahira Allah ya riga ya tsirar da su ya ce ya yi su mu ko yanzu sai mun shiga aljanna ma za mu same da Allah domin hadisi ya tabbata ingantacce a cikin bukhari da muslim cewa ranar alkiyama sai mun shiga aljanna sai wa Allah ya san haye zuwa gare mu sai ce mu ɗan aljanna hal raditum kun yadda sai mu ce wa ubangiji wa ma lana la na ba me zai samu zamu yadda ba wa kada a daita na bayan ka wa mu malam tuqi ahadan min halika abinda ba ku ba kowa a cikin halitta ba sai ubangiji shi to bara wa abinda yafi wannan ba sai mu ce wa ubangiji ya ba mu sai Allah ya ce uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada na ba ku yadda ta a yau ba zan sake nufin azaba gare ku ba ta shirya ha abada to kaga su sahabbai suna yawo a ban kasa Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu to da ka shi kaga su magana ta riga ta wuce a kansu to da ka mu kanmu jama'a ba mu ba taba magana ta sabon manzon Allah Allah ya riga ya gama yadda da su ya kuma tabbatar da cewa su yan aljanna ne baki daya sannan su sun samu ma fiye da aljanna domin Allah ya yarda da su ma ba sun اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الهدي بالهدى والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم